أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تبلغون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarmar sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna biyar ga watan ramadana hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da shida ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin da biyu mun kwana a cikin wannan sura ta suratul ankabuti wanda jiya allah tabaraka wa ta'ala yana mana bayanin dalailal kudrati ko dalailal kudratillah ababen da ke nuna kudrar ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ake kiran watan halitta zuwa ga su kalle su su fahimce su su yi imani da kadaituwar ubangiji su yi imani da samuwarsa kuma su yi imani da kudurarsa kuma su tabbatar da cancantar bauta gare shi shi kadai wahdahu la sharika lahu amfanin waɗannan ayoyi kenan da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya karanto mana jiya awalam yarau kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dhalika 'ala Allah yasir قل سيروا في الأرض فانظروا كيف, كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى أنا نونا أبا بما ماكي ديبي كجي بايا قصاكو يومنا ذاكو قالوا متين أكي شيكرو دبي لسكوتي أما أزباب sai dai kufan wuraren da suka zauna wannan aya ce duk waɗannan da suka zauna waɗannan wuraren za a yi wani lokaci kamar yadda aka yi wani lokaci babu su aka yi wani lokaci akwai su kuma aka sake wani lokaci ba su Allah ya karar da su ya halakar da su ya tafiyar da su to kuma za a yi wani lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai sake dawo da halittar su thumma Allah yunshi'u an-nash'at al-akhirah inna Allah ala kulli shay'in qadir duk wannan abin da yake karantarwa yana karantar da dalailin kudratin Allah tabaraka wa ta'ala kudrar ubangiji abinda zai tabbatar da kudrar ubangiji abinda zai tabbatar da wahdaniyatin Allah tabaraka wa ta'ala kadaituwar ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai yake a cikin mulkin sa shi kadai yake a cikin ikon sa to bayan an yi tashi an tashi ثم الله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير to ai annashata al-akhira an tayar ma'ana annushur ko kuma al-ba'd ba'da al-maut wa tayarwa bayan mutuwa to an yi wannan to sannan to yanzu wani hali ake ciki bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wannan tashi na bayan mutuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to halitta ta kashi biyu ce. waɗannan hannun dama suke waɗannan hannun hagu suke waɗannan sun yi imani da Allah sun kaɗe ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma wannan tayarwa sun yi imani in an mutu za a tashi kaga waɗannan kenan su ne na hannun dama akwai kuma waɗanda ba su imani da Allah ba ba su ɗayanta Allah ba kuma ba su yi imani da ma in an mutu za a tashi ba to kowa da tanadin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa to tanadin ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ke cewa to bayan an tashi yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yu'azzibu Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da man yasha'u wanda ya so ta'zibahu azabtar da shi wa yarhamu kuma ya ji kan man yasha'u rahmatahu wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so jin kansa wa ilayhi tuqlabun kuma zuwa gare shi ne tukulabula ake mai da ku ma'ana waɗanda suka ƙaryata Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da su adilan wa hikimata bisa ga adalcinsa ai duk wanda aka ce Allah ya azabtar da shi ba wai haka kawai Allah ya azabtar da shi ba ya azabtar da shi ne da adalcinsa domin Allah bai azabtar da shi ba sai da ya aiko mashi manzo ya aiko mashi hujja ya aiko mashi dalili ya aiko mashi shari'a bi ya ƙaryata ya bijire to sannan azaba za ta sadu gare shi to ai kaga wannan azaba ta tabbata gare shi kan Allah ya zartar da shi amma bi adlihi da adalcinsa ba haka kawai bayan ya halicce shi ba kawai sai ya kama shi kurmusa shi cikin wuta ba a Allah tabaraka wa ta'ala bai haka bai haka nan a da adalci sai da ya aiko masa manzo ya aiko masa littafi ya bayyana masa da hujjoji ya kawo masa ayoyi waɗanda duk wanda ya kalla a ciki zai tabbatar da kaɗaituwar ubangiji da samuwarsa da kuma ƙudurarsa dibi sama dibi ƙasa dibi taurari dibi duwarwatsi dibi ruwa dibi duk waɗannan halittu ga baki ɗaya kowanne ka kalla abin da yake karantarwa samuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala domin ba zai yiwu ba dibi irin sama rufin masallacin nan da muke a ciki ba zai yi kawai a waye gari sai a ga rufi ba a'a akwai wasu dole waɗanda suka yi aiki a kai har ya zama rufi dole akwai wanda ya aikin har ya zama rufi to rufin masallacin nan ba zai yi ya samar da kanshi ba ya za a yi rufin sama ya samar da kanshi dole akwai wanda ya samar da shi shimfiɗar ƙasa duk inda ka tafi ita ce to duk inda ka ga tabarma ko kafet ko kwalta ko kankare akwai wanda ya shimfiɗa shi ba zai yi ba haka kawai ka kai tabarma ko kafin ko kwalta ko kankare ba wanda ya samar da shi ba wanda ya shimfiɗa shi ba zai yi ba to in dai kwalta ko kankare ko tabarma ko kafin ba zai yi ka gan shi haka ba sai tare da wanda ya shimfiɗa shi to ya za a yi shimfiɗar ƙasa ta zama ba wanda ya shimfiɗa ta dole akwai wanda ya shimfiɗa ta kenan haka sauran dukkan halitta gaba ke da wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai ka kalla yana nuna maka samuwar ubangi tabaraka wa ta'ala saboda haka duk wanda ya bace wanda ya halaka ya halaka ne watan akan hujja don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya azabtar da shi da adalcinsa da hikimarsa sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da lada da sakamako ga waɗanda suka koma gare shi fadlan wa rahmatan shi ma wata lada ai fadla ce ga Allah yanzu in Allah ya halicce mu ya ce mu yi mai sallah sai ya biya mu ai ba sai ya biya ba a ya ce zan ba da lada kaza na tanadi sakamako kaza wannan fadalarsa ne fadalarsa ne kamar misali misali wanda zai hankali zai kama mutum ya tafi kasuwa ya so bawa kaga duk aikin da zai sa bawan nan ba zai biya shi ba saboda ni saboda mulkin shi ne ba zai biya ba to ya wanda ya tafi kasuwa ya so bawa in zai sa shi aiki in zai sa shi noma in zai sa shi ko menene watan ba zai biya shi ba saboda mulkin sa ne shi ko Allah tabaraka wa ta'ala ya shi samar da kowa da komai duk kowa da kowa mulkin sa ne kowa da komai mulkin sa ne don haka amma cikin fadalarsa in kai kaza sai ce na baka lada kaza in kai kaza sai ce na tanadi sakamako kaza to shi ma sakamakon fadlan wa rahmatan fadla ne da kuma rahmatsa a nan wata fa'ida da cewa yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u aka ga Allah tabaraka wa ta'ala da zo lissafi ga azaba ga rahama kamar zai fara da azaba to menene hikimar farawa da azaba tare da ko cewa ya inganta ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a hadisi kursi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa sabaqat rahmati ghadabi rahamata ta riga ta zarce ghadabi fushina kaga kenan rahama ta zarce amma nan kuma ta riga amma nan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi ambato sai ya fara da azabar yace yu'azzibu man yasha'u Allah tabaraka wa ta'ala na azabtar da wanda ya so azabtar da shi sannan yana jin dan wanda ya so ya ji kansa to anan aka ce dalili watan kafiran aka fara ambato an fara ambaton kafiran ne aka fara ambaton laifukansu saboda haka da aka zo wajen sakamako sai aka faɗi sakamakon waɗanda aka fara ambatar su da halayensu waɗanda aka fara ambatar su da halayensu amma ba don haka ba ai rama ubangiji ta riga yi fushinsa subhanahu wa ta'ala ذاك يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون kuma ilaihi zuwa gare shi ne kadai tuqlabuna ake juyar da ku ma'ana ake juyar da ku zuwa ga ubangiji anan sai ya fara sai ya gabatar da jari da majruri bai ce wa tuqlabuna ilaihi ba sai ce ilaihi tuqlabu zuwa gare shi ne domin li yufid al hasra an gabatar da jari da majruri nan dan ya fa'idantar da hasr zuwa ga ubangiji ne kadai ake juyar da ku la ila gairi ba wanda za a juyar da shi a mai da shi zuwa wani Allah sai dai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ma antum bi mu'jizin Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma antum ku antum ku wa ma bi mu'jizin ba ku zamo masu tsere wa rabbakum ubangijin ku ba an idra an an idrakikum dangane da riskan nan taku ba Allah tabaraka wa ta'ala babu halitta ba ta tsere masa babu wani wanda ke tsere ma halitta gabaki daya fil ardi a cikin ƙasa ba inda za ku je ku tsere ubangiji tabaraka wa ta'ala wala fis sama'i ko a cikin sammai ba inda za ku shiga sammai ku tsere ma Allah tabaraka wa ta'ala law kuntum fiha a qaddara ma wai kuna saman kuna a saman ne ai duk maganar nan ana magana da wanda suke ƙasa ne amma sai aka ce saboda mubalaga to ko saman ma a kaddara kuna sama ba inda za ku tsere wa Allah eh ba inda za ku tsere ma Allah لو كنتم فيها لا تفوتونه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي وتمن ما لكم باقود من ولي من دون الله ولي الله من ولي watan wani majibincin al'amari ma lakum bai zamo gare ku ba min dunillahi ba Allah ba ba ku da wani majibincin al'amari min dunillahi wanda ba Allah ba yamna ukum minhu wanda zai kare ku daga azabar ubangiji ba ku da wanda zai kare ku daga azabar ubangiji wala nasirin ko kuma wanda zai taimake ku min azabihi daga azabar ubangiji wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazina kafaru bi ayati llah amma kaga waɗannan da suka kafirce bi ayati llahi da ayoyin Allah ayoyin Allah kashi kashi ne ayoyin Allah waɗanda suke cikin alkur'ani Allah tabaraka wata'ala yana cewa a ɗayan tashi yana cewa ku yi imani da shi yana cewa ku bi shi yana cewa ku ji tsoronsa yana cewa kaza halal kaza haram duk waɗannan abubuwa gabaki ɗaya ayatullahi ne ayoyin Allah ne tabaraka wa ta'ala to saboda haka sai ya ce waɗannan da suka kafirce wa alqur'ani wanda shi alqur'ani kunshe ke da ayoyin Allah ko kuma ayoyin Allah al-ayatul kauniyya ake nufi ayatul kauniyya shirin sama ku dibi sama ku gano Allah ku dibi ƙasa ku gano Allah ku dibi duwarwatsi ku gano Allah ku dibi itace ku gano Allah ku dibi dai duka waɗannan abubuwa sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ko to waɗannan sune al-ayatul kauniyya to duk sun kafirce musu gabaki daya ababen da ake kallo a gane da la'ila kudratillah ababen da ake kallo a tabbatar da wahdaniyatallah kadai to ubangi tabaraka wa ta'ala duk sun kafirce musu gabaki daya ko kuma a'a ayoyin alqur'ani ake nufi don haka aka ce wa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayanin aslola guda biyu tauhidi da kuma in an mutu za a tashi to sai ya tabbatar da su da hujjoji ya tabbatar da su da hujjoji kuma ya tsawace duk waɗanda suka saba ma ɗayan ta Allah tauhidi watan ya kawo shi a bisa tafsiri kaga yake cewa wallazina kafaru bi ayatillah kaga tafsiri ne zai yi wanda kaga waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah ai da la'ila qudratihi wa wahdaniyatihi abubuwan da ke nuna kudurarsa da abubuwan da ke nuna kadaituwarsa ko kuma ayoyin da ya saukar na alqur'ani cewa duk waɗanda suka kafirce da waɗannan ayoyi wali ƙa'ihi kuma suka kafirce da haɗuwa da Ubangiji ma'ana sun kafirce sun yi musun in an mutu ba za a tashi ba ba za a yi tashi a kiyama ba ba za a tashi bayan mutuwa ba to duk sun kafirce da wannan to masu waɗannan sifofi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada amsa akan sai ce ula'ika wancananka ya isu min rahmati waɗannan kan sun ɗebe ƙauna daga rahamata ma'ana su da kansu sun san ba su ba rahama ubangiji rahamati din nan an fassara shi fasarori guda biyu aka ce rahmati sun ɗebe ƙaunar samun aljanna sun ɗebe ƙaunar samun gafara da rahma sun ɗebe ƙaunar samun aljanna sun ɗebe ƙaunar samun gafara watan da aljanna da rahma kamar yadda Abu Sulaiman ya faɗa Ibn Jarir al-Tabari yace wannan ɗebe kauna ba da aka ce yi su sun ɗebe kauna ba anan duniya ba ba ai anan duniya kan dama can kafiri bai kauna ya samu rahama ubangiji bai kauna ya samu aljanna don bai koyi imani da ita ba bai yi imani da yan mutu za a tashi ba wanda bai yi imani da yan mutu za a tashi ba ai kaga ba maganan ma a ce ya ɗebe kauna ga rahama ubangiji ko aljanna ko gafara a'a in an sai lahira din dai ibnu jarir at-tabari yace duk waɗannan abubuwa gabaki daya ana nufin wa zalika fil akhirah inda ru'yatil azab lokacin da suka ga azaba to a wannan lokacin za su ga sun ga narko na azaba alƙawalin azaba da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sun gan shi karara to saboda haka a lokacin ne za su ɗebe ƙauna daga rahama ubangiji in an je can alkiyama ya isu sun ɗebe ƙauna min rahamati daga rahamata shine aljanna ta anan saboda watan karimci da ubangiji cewa ubangiji tabaraka wataala mai tausan bayi ne kaga wajen rahama sai ya ce rahamati ya dangana amma azaba bai dangana gare shi ba saboda kamala saboda kamala sai ya ce rahamati da sun ɗebe ƙauna daga rahamata wa ulaika lahum azabun alim wa ula'ika wancananka azabun a wata irin azaba alimun mai raɗaɗan tassuwa lahum ta tabbata gare su ita ce tasu mu'limun mai tara dadi
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه إلا بغتة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai ya koma cikin bayanin kissar annabi Ibrahim wadda aka wadda ake ciki ya koma ila kissar Ibrahim zuwa kissar annabi Ibrahim mun dai ji can da aka ce wa Ibrahim iz qala liqaumihi liqaumihi ibudu ibudullah liqaumihi ibudullah wattaqu wato ku bauta wa Allah ku da Allah ku ji tsoron Allah ba shine annabi Ibrahim ya kira su zuwa gare shi ba abin da muka karanta kenan baya sannan kuma annabi ibrahimu yana cewa abin da suke bauta gumaka ne kawai wanda ba su da wani amfani gumaka ne waɗanda ba su amfani kansu ba balle su amfanar da wanda ya bauta musu to abin da annabi ibrahim kenan ya ce suna bauta ma waɗanda ba su mallaki arziki ba ba za su azurta kansu balle su azurta wani in suna neman arziki su neme shi wajen allah haka annabi ibrahim ya ce ko to ai waɗannan maganganu ne hujjoji ƙarfafa wanda lalle hujjoji ne waɗanda suna buƙatar amsa saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu ai fama kana jawaba qaumihi babu abinda ajjawabin mutanen samana babu abinda mutanen suka amsa mashi da shi tare da wannan abu da ya tambaya wato maganganu ne masu bukatar amsa hujjoji ne karfafa shin gumaka suna azurtawa akwai bukata ba da amsa akan wannan shin gumaka suna azurtawa ba sa azurtawa suna amfanarwa ba sa amfanarwa suna amfanar da kansu ba sa amfanar da kansu a sai ko magana annabi ibrahim tana bukata amsa ko dai a bada amsa ko a yi shiru amma saboda wauta da jahilci da rashin hankali irin na kafirci to sai ya zamo babu abin da amsa wannan maganganu da kalubale da annabi ibrahimu ya yi waɗannan mutane ya ce ba ma kana jawaba kawai ba abin da amsa mutanensa illa an kalu sai kawai suka ce bayan waɗannan abubuwa guda uku da ya bayar ya kafa hujjoji abin da kawai ake bukata su ba da amsa wadda za ta yi daidai kuma ta gamsar to amma tun da ba amsa sai suka koma amfani da ƙarfin mulki amfani da ƙarfin iko faɗa a ji dama can wanda ya rasa hujja to zai koma maganar faɗa duk wanda ya rasa hujja to za ka ga ya koma maganar faɗa amma mai hujja baya faɗa e shi ne ake cewa mai abun faɗa baya faɗa mai abun faɗa baya faɗa to su annabi ibrahim ya faɗa musu abin da ba su da hujja za ka sai suka mai da abun faɗa yanzu magana ce ta tunda ba su da hujja to sai dai sa ƙarfin mulki to ai wannan kaga abin da yake nunawa yana nuna tsananin wautar su da jahilcin su da mukabar su da kemime dangane da gaskiya mutum ya ga gaskiya iri iri amma ya kauce mata to shine abin da mutanen annabi Ibrahim watan suka ɗauki matakin da suka ɗauka kenan da haka Allah ta'ala ya ce wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu lokacin da ya aje musu waɗannan hujjoji waɗanda sun kasa kare su watan sai kawai suka ga ba abin da ya dace illa ɗaukan mai mataki na halakawa fa qalu ibnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim abin da suka ce gina wani wuri ku gina wani dogon gini ku hasa wuta ku jefa shi a ciki kawai a kare da shi abinda su wara bihi kaidan faji Allahu mulafalin sun nufi mummunan manufa ga annabi Ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muka wulakantar da su muka sanya lamarin su shine kaskantacce eh sun tara itace akan akai shela duk wanda ke garin komi tsohonsa ba a ɗauke masa ya je ya yi itacen da za a kona annabi Ibrahim ba har tsohuwa tukuk-tukuk tana tafiya da kat amma ba ɗauke mata yau itacen da za a ƙona annabi Ibrahim ba suka tara aka ɗauki lokaci ana tara itacen da aka yi dala ta itace sannan aka zo aka hura wutar ta huru sosai yadda watan bilatta tana tokaro sama ba a taɓa hura wuta wadda ta kai wutar da lamaruzu ya shirya bai hura ta ba domin ƙona annabi Ibrahim haka malamai suka ce ba a hura wuta ba kaddu kamar irin wannan wutar suka hura ta ta huru yadda ba mai iya kusantar ta ma sai ana tijaro to ana zuwa za annabi Ibrahim to su za su sashi ba an rasa wanda zai sashi saboda su kansu ba su iya kusantar wutar sai shi dan alaihi la'anatullah sai ya jefa musu tunanin ai abin da za ku yi ku daura masa majajjawa in ku daura mishi majajjawa shine manjari in kuka daura majajjawa kuka wana kuka wana sai ku sake shi sai ta halba shi kaga ta ƙara muku aiki ta ƙare muku aikin da ba za ku iya yi ba to sai suka harba shi da majajjawa to suka jefa annabi ibrahimu alaihi salatu wassalamu yana fadawa a cikin wutar nan Allah na ba wutar umarni tun kan ya isa Allah ya bata umarni ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahima ya ke wuta ki zamo sanyi kuma sanyin ba mai cutarwa ba ba mai sa rashin lafiya ba ba wanda zai cutar da shi ba ko mura ba zai sa shi ba balle ya sa shi ko pneumonia ko wani abu na sanyi ko wani abu a'a bardan wa salaman ala ibrahim wato sanyi kuma sanyin na aminci na zaman lafiya na aminci annabi ibrahim ya zamo a ciki amma fa bai kone ba amma fa ba abin da ya kone jikinsa kuma ya kwana da kwanaki cikin wutar tana yi tana ragewa tana yi tana ragewa tana yi tana ragewa har wuta ta kai ga za su iya leƙawa shin wai majajjawa ko wani wuri ta halba shi ba cikin wutar ta halba shi ba har suka kai wutan na ragewa suna iya matso da suna iya matsowa kusa da ita sai suka ga gashi can ciki zanne cikin wata gadina Allah ya halitta mashi wata gadina yana gincire yana hutawa yana jin daɗi yana hutawa yana jin daɗi annabi ibrahim alaihi salam kenan saboda haka watan babu abin da ya shafi annabi ibrahim don haka da ire-iren waɗannan abubuwa imanin annabi ibrahim ya sa aka jefa shi wuta imanin da ya yi da allah da tirjiye da ya yi gabarin bautar gumaka ya sa aka jefa shi wuta da haka allah tabaraka wa ta'ala da irin wannan ne ya haɗa ya ba shi lambar girma ta imama sai allah tabaraka wa ta'ala ya ce maza watan inni ja'iluka lin-nasi imama ni ja'iluka linnasi imama san san ya ga imami don haka duk wani mai addini sai ka ga yana intisabi da annabi ibrahim duk wani mai addini yana intisabi da annabi ibrahim da haka malamai suka ce annabi ibrahim alaihi salamu yana da wasu abubuwa guda biyar da ya ciri tuta cikin annabawa in dai ba annabin mu annabi muhammadu ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka ce fa innahu bazala nafsahu lirrahmani wa jasadahu lin-nirani وسقى بولده للقربان وجعل ماله للضيفان ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان yace annabi ibrahim shi ke da wasu abubuwa waɗanda sai an mai jinjina ya ba da kan shi ga Allah gaba kiɗa gaba kiɗa kulliyarsa ya ba Allah shi ne ba zana nasa hulun rahmani waje sada hulun nirani annabi ibrahim shi ya ba wuta jikinsa saboda Allah ya ba wuta jikinsa saboda Allah wasa kabi waladihi lil qurbani yayi baiwa da ɗansa na cikinsa annabi watan isma'ilu wanda ake ce mu azzabir wanda yake cewa inni ara fil manami anni abru da gulayya sandur ma ka tara ya ga gani na gani a cikin mafarki ba ina yanka ka ɗansa annabi isma'ilu ya ce ya abati almatumar sata ji duniya insha Allah min sabiri ai murin da aka baka kawai ka zartar kawai annabi ibrahim ya zo ya kwantar da shi ya ce ka lullube min fuska in kana gani na ba za ka iya yanka ni ba ya lullube ma annabi isma'ilu fuska ya ɗora shi ya kwantar da shi wa tallahu lil jabin yana shirin ya yanka shi ya aza wuka ga wuya ya yanka shi ya riga ya ba Allah shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fadilahu bi dhibhin azim muka fanshe shi da abin yanka mai girma to wanda ya yi wannan gagarumin abu ya isa ya cire tuta ya isa a jinjina masa shine wasa sabi wa ladihi lil qurbani sannan waje alama lahu lil annabi ibrahim shi ke da wata daraja shi ne farkon wanda ya assasa garan baki in za ka yi baki ko ka yi baki mazamai ka shirya musu liyafa wa ma labisa an ja'a bi ijlin hanis yana bakin nan bai san mala'iku bane kawai sai gashi sai maza maza ya yanka bijimi safa da shi za a tarbi waɗannan bakin da sa take ba san za su zo ba amma ya yanka sa ya yi musu liyafa ya tarbe su da wannan don haka ake cewa shine wanda ya sunnan da garar baki wa hurmati shaykh alladhi sanna al-qira wa assasa al-mahjuj fi umm al-qura tana hariri a maqama to annabi ibrahim kenan to shine waja'ala ma zahu lil-bifan to saboda haka ne ijtama ala mahabbatihi jami'u ahli al-adyan da haka duk wani mai addini zaka ji sun haɗu kakkaf akan zuwa annabi ibrahim kowa zaka ji ya ce na annabi ibrahim ne yahudawa su ce na annabi ibrahim ne nasara su ce na annabi ibrahim ne mushrikan larabawa su ce na annabi ibrahim ne saboda annabi ibrahimu ya yi abin da lallai ya cancanci bajinta a cikin manzanni kakaf ba mai waɗannan makamai in ba annabi muhammadu ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fa anjahu allah min an-nar sai Allah tabaraka wa ta'ala tsiratar da shi min nari daga wuta ikhtalafa al-uqala'u wato malamai sun yi sabani Allah tsiratar da shi daga wuta to ya aka yi ne ya wannan tsiratar ta kasance wasu suka ce a'a wutar ce aka mai da ita ta zama sanyi ga wutar ba suƙewa sai ba amma ta zama sanyi yadda kasan wuta na ba da zafi ita wannan wutar sai ta koma tana ba da sanyi kuma ba mai cutarwa sai aka ce to wannan shine asafu shine mafi ingancin abin da malamai suka faɗa domin shi ke da ƙarfafa daga nassin alkur'ani e cewa ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wasu kuma suka ce a'a Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ma jikin annabi ibrahim wata halitta wata na'ura wadda za ta zamo watan watan gabaki ɗaya tana sanyaya wutar da take jikinsa ma'ana kaman Allah ya masa wani abun da bature ke ce ma fireproof fireproof ma'ana jikinsa wuta ba za ta kona shi ba saboda wani sirri da magana sun da Allah ya sa a jikinsa wasu ce shi ne fa'an jahu Allah minan nari Allah zai yarda da shi daga wuta wasu kuma suka ce a'a wuta na nan da zafinta annabi ibrahimu na nan da jikinsa ba a sa wani sanadari ko wani watan magana su ba kowa na nan akan halittar da Allah ya yi shi amma Allah ya hana ta taba shi kuma suna tare ba wuta na tare annabi ibrahimu na tare da wutar zafinta na nan ba a ɗauke shi ba jikin annabi ibrahim yana nan irin na bashariya wanda ba a ɗauke shi ba amma kuma kudura ta ubangiji ta hana wutar ta ƙona annabi ibrahim alaihissalam eh kudura ta ubangiji ta hana wutar ta ƙona annabi ibrahim wasu suka ce sirrin yana ɗauke da hasken manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka wutar bata ƙona annabi ibrahim ba وردت نار الخليل مكتتما تجول فيها فلست تحترق haka sai na Abbas ibn Abdul Muttalib yace ya Rasulullahi kaya wata cikin wutan nan ta Annabi Ibrahim da aka jefa shi kana tare da shi kana cikin tsatsansa har kaya wata cikin wutar dan haka baka kone ba shi yasa ma Annabi Ibrahim din bai kone ba saboda haka manzo Allah na cikin sa kuma gaban manzo Allah fa sai na Abbas ke wannan waka manzon Allah ne ya bashi izini da ya ce ya Rasulullah ina son yabe ka manzon Allah ya ce yabe na ma izini baba yabe ni ya kama min qabli hadith fi zilal fi mustawdin haythu yusab al-waraq har ya kai waratta nar al-khalil ko urita nar al-khalil watan ka gangara ko an gangara da kai cikin wutar annabi ibrahim kana haske da haka wutar ba ta kona annabi ibrahim ba alaihi salatu wassalam fa anjahu allah minan nar allah tabaraka wa ta'ala ya tseratar da watan annabi ibrahim minan nar daga wuta allati qadafu fiha wanda suka jefa shi a ciki bi an ja'alaha alaihi bardan wa salama Allah ya sanya kaga shehu sai ya zaɓi ɗaya daga waɗannan fasarori domin shi ke da ƙarfafa daga nassin alƙur'ani ya da rukuni bardan wa salama ala ibrahim cewa wata bi an ja'alha alaihi bardan wa salama Allah ya sanya wutar ta zamo bardan sanyi wa salaman kuma da aminci da zaman lafiya wanda ba cutarwa alaihi ga annabi ibrahim inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna fi zalika laayatin inna laayatin akwai ayoyi ababen mamaki waɗanda suke nuna kudurar ubangiji waɗanda suke nuna wahdaniyar ubangiji a jefa annabi ibrahimu cikin wuta cikin wuta amma bata kona shi ba bai kone ba yayi kwana da kwanaki kuma cikin wutar amma bai kone ba alaihi salatu wassalamu Allah ya tsiratar da shi a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi waɗanda suke masu nuni a bisa kudurar Ubangiji masu nuni a bisa kadaituwar Ubangiji tabaraka wa ta'ala fi zalika a cikin tsiratar wadda Allah ya yi wa annabi Ibrahimu alaihi salamu duk wata mu'jiza da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa wani annabi daga annabawa sai da ya yi wa sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala sallam kwatankwacin wannan mu'jizar ko wadda ta gere ta shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba al'ummar sama aka ba irin wannan mu'jizar da aka ba Annabi Ibrahim alaihi salam an ba daga cikin sahabbai da tabi'ai irin wannan an jefa tabi'i na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba bai ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba don haka bai samu suhba ba sai dai tabi'i ne an jefa shi cikin wuta wanda wutar ko ke zau ba ta mai komai ba ba ta kona shi ba domin mi domin watan tabi'i ya ga sahabbai waɗanda suka ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da haka abinda malamai suka ce da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wutan nan ba abin da ya kone a jikinsa sai igiyar da suka ɗaure shi tamau ita kaɗai ta ƙone don ya samu walwala ita kaɗai ta ƙone ta ƙone don ya samu walwala ko ita ba don ya samu walwala ba tunda ta taɓa jikin annabi ibrahim ta samu sirri annabi ibrahim ita ma ba za ta ƙone ba ita ma ba za ta ƙone ba ai sirri sirri rigan waliyi an jefa ta a cikin wuta ma ba ta ƙone ba saboda ta taɓa jikin wannan waliyin don allah na son shi Allah ya yarda da shi karama ce Allah ya bayyanar ta wannan waliyin rigar da aka jefa cikin wuta ba ta kone ba to amma shi annabi Ibrahim aka ce abin da ya sa wannan igiyar ita kadai ta kone amma koge zazzanin annabi Ibrahim bai kone ba sai igiyar da aka daure shi ta mau ita ma saboda ya samu walwala kaji wata hikima ta ubangiji na'am وقال النبي إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم الله تبارك وتعالى وقال إبراهيم النبي إبراهيم إنما اتخذتم حقيقة كيفكم رئي أوثانا هما كان من دون الله با الله با كم رئيس كنا بوتا مسو تعبدونها كنا بوتا مسو مودة بينكم saboda kawai ƙaunar da ke tsakaninku ba wai don kun sa tunani sun cancanta abota musu ba ne a'a ba tunani kuka yi tunani ba kuka ga sun cancanta abota musu ko ba su cancanta abota musu ba a'a mujarradin ƙaunar da ke tsakanin ku da su kawai yasa kuke bauta musu kuka rike su abin bauta don dai kawai tsananin watan ƙauna da ke tsakanin ku da su don haka kawai kuke watan kuke kuke watan bauta musu ba wai don dalilin sun cancanta kuna nazarin sun cancanta a bauta musu ba ko ba su cancanta ba a bauta musu don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce mawaddatan a wata qira'a kuma yana cewa mawaddata bainikum don ƙaunar da ke tsakaninku da su yasa ba kwa iya bijire musu ko kun gano ba su da amfani dutse bai da amfani itace ba su da amfani wanda suka bauta ma wani Allah ba su da amfani ba za su amfanar da su ba ko kaɗan amma fa ba za ko sun gane tun da dai suna son su suna ƙaunar su ba za su da bauta musu ba saboda ƙaunar da ke tsakanin su aka ce mawaddata bainikum ko mawaddatan bainikum a wata ƙira'a watan lamirin nan yana koma ma su masu bautar da waɗanda suka gada su ne iyayensu da kakanninsu abinda yasa kawai suna bauta musu ne domin ƙaunar da ke tsakanin iyayensu da kakanninsu da suka gada musu da wannan bauta to ba su son su ba su baya ba su son su ba su tunda suna ƙaunar su lalle suna ƙaunar duk abin da suka assasa musu suka gada daga gare su to wannan ƙaunar ce kadai ta sa suke bauta musu amma ba dan sun san akwai wani dalilin da yasa waɗannan gumaka suka cancanci a bauta musu ba shine Allah tabaraka wa ta'ala yake karyata su kuma yake urtar da su a bisa harshen Annabi Ibrahim yace wa qala inna mattakhastum min dunillahi awsanan mawaddatan bainakum ko mawaddata bainakum kullama ahabba ahadun hijaratan duk lokacin da wani ya so hijaratan dutse aw shajaratan ko itace aw kashabatin ko wani zaltake eh kamar wani ice aw ma'adinan ko wani baramu ma'ana wani gurbin da ake haƙo wani abu ja'alaha rabban faqat kawai da ya bushi iska sai ga wannan dutse ya dace da ya rike shi abin bauta kawai shi kenan kuma daga nan ya ya zama abin bautarsa da ya ga wani icce ya bashi shawa da ya ga wata fulawa ta bashi shawa da ya ga wani fure ya bashi shawa da ya ga wani dutse ya bashi shawa haka kawai sai ga ai ya cancanta ya rike shi abin bauta kawai shi kenan sai ya rika bautarsa to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai mawaddatan bainakum ne في الحياة الدنيا أشكر رأي الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض أما duk ƙaunar da ke tsakanin waɗannan masu bauta da waɗanda ake bauta mawa gumaka da waɗannan da waɗanda suka sa su bautar wani Allah din gabaki ɗaya sai ce summa sannan bayan haka yau malkiyama ta ran tashi alkiyama wata al'amari zai juye lamari zai juye ƙaunan nan da zazzafar ƙaunan nan da soyayyar da ke tsakaninsu yan ake su hazal halu wannan hali zai juye fatar as-sadaqa wal mawaddatu bughdan wa shan'ana sai sai kawai wato wannan zumunta da ƙauna za ta rikide ta koma kiyayya kaga Allah tabaraka wa ta'ala da musu hannunka bai sanda kar ku rabu da Allah saboda gumarka kar ku rabu da Allah saboda waɗanda suka assasa muku bautar gumaka don kuna ƙaunar su don kar ku saba da su a'a in kuka ci gaba da haka kuna ci gaba da bauta musu don kuna son su wannan kiyayyar ran tashi alkiyama wannan soyayyar ran tashi alkiyama za ta koma kiyayya wannan kiyayyar za ta wannan soyayyar da ƙaunar za ta koma kiyayya ran tashi alkiyama shine summa yawmal qiyamati yankisul halu kenan فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضا وشنعانا ثم يكفر بعضكم ببعض سننكما بعضكم ساشن كذات كافر شيء ببعض ساشي سودة كبوتا موا ran tashi alkiyama sai kun yi baran baran da su su ce fanfan su ba su ma san kun bauta musu ba ma kun jumu'i yana ta'budun mu kuka bauta ma ko kusa saboda suna ganin bautar za ta ja musu don haka suke suke barranta daga bautar da kafirai suka yi musu su fa kuma ka da duk waɗanda aka bauta ma wani Allah za ka ji suna bara suna ma kuntum iyyana ta'budun a mu ba ku bauta mana ba mu ba ku bauta mana ba shine yakfuru ba'dukum bi ba'd sashen ku zai kafirce wa sashe ai ta tajahaduna ma kana bainakum za ku rika musun abin da ke tsakaninku ma kuntum iyyana ta'budun ويلعن بعضكم بعضا sannan kuma sashen ku za su rika tsine wa sashe sashen ku za su rika tsine wa sashe mana waɗanda suka bauta ma wani Allah su ne wanda suka bauta ma gumaka ran tashi alkiyama za su tsine ma gumakan su ce mun wahala kanmu mun bauta muku ashe ku abun banza ne ba ku amfana kowa ba ku amfana kanku ga ku cikin wuta ga su zuma cikin wuta duk Allah tabaraka wa ta'ala ya rubdugun su cikin wuta da waɗanda aka bauta ma wadin da waɗanda suka yi bautar duk ya hada su cikin wutar jahannama don haka ba abin da ya rage illa tsine wa juna suna tsine wa junansu yal'anu ba'dhum ba'dhukum ba'dha sashin ku za su rika tsine wa sashi don haka ma ma'ana al-atba'u yal'anu al-matbu'ina waɗanda suka yi biya za su tsine ma waɗanda suka suka bi sannan waɗanda aka bi din su ne matbu'una su ma yal'anul atba za su tsine ma waɗanda suka bi su don haka wani wuri zai ce kullama dakhalat ummatun la'anatu fiha duk lokacin da wata al'umma ta shiga wuta to za ta tsine ma ƴan uwarta domin wasu ne suka yi kafirci suka gabata wasu suka zo suka hausawunsu to waɗannan in sun shiga wuta su ma waɗannan in sun taho sai su tsine ma waɗanda su ne dalilin su zo wutar to don haka wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din li ba'din aduwwun lil muttaqin watan masoya masoya ran tashi alkiyama za su kyamaci juna za su ƙi juna in dai ba masu tsoron Allah ba ne. Waɗanda tsoron Allah ne ya haɗa soyayyar su tsoron Allah ce, to su kaɗai ne za su zama masu ƙaunar juna. Amma duk waɗanda ba so ba ba ba watan tsoron Allah ya haɗa su ba, su za su tsine ma juna. Waɗanda aka bauta mawa su tsine ma waɗanda suka bauta musu, waɗanda suka bauta su tsine ma waɗanda suka bauta mawa, waɗanda suka halaka su tsine ma waɗanda ta sanadiyar su suka halaka don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗin wannan shine halin kafirai wannan fa shine halin kafirai tsine wa juna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma wa nar duk sun gama tsine wa juna sun gama kiyayyar juna gabaki ɗaya ce wa ma'awakum makomakku gabaki ɗaya da waɗanda da gumakan da waɗanda suka bauta musu gabaki ɗaya annaru wuta ita ce makomakku gaba ɗai wa malakum min nasirin kuma ba ku da waɗanda za su taimake ku su kare ku daga shiga wuta wannan shine halin watan kafirai amma su kan halin muminai a bisa sabanin haka yake su muminai a bisa sabanin haka yake su muminai kan tunda sun yi tauhidi to halin su daban ne ba maganin tsinuwa ba maganin iyayya ba maganin alawadde da tofin tsinuwa wa junansu a'a wannan kam tsakanin su da juna sai kauna kamar yadda ibnu abi hatim ar-razi da isnadi takan ummu hani ummu hani tace ta ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam da uwar sayyidina ali ibn abi talib ce ummu hani bi abu talib ce eh take cewa ta ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah ya ce bana baki labari ba ranar tashi alkiyama manzo Allah zai ba ummu hali labarin yadda ne tashi alkiyama zai kasance yace ranar da Allah ya tara na farko da na karshe a farfajiya daya a fili daya Allah ya tara duk na farko da na karshe filin tashi alkiyama kenan to a ran nan Allah tabaraka ta'ala zai sa mala'ika ya kira daga al'arshi ya yunadi munadin min tahtil arsh ya ahlan tauhid ya ku masu tauhidi waɗanda suka ɗayanta Allah ba su yi Allah shirka ba to kaji kiran da Allah zai yi wa masu tauhidi masu ɗayanta Allah Allah ya sa da mu ciki la sa mu ne la tabbata mana da tauhidi mu da imanin mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam har mu hadu da shi fa yashra'ibuna ana ya halal tauhidi duk mai tauhidi mai imani wanda ya ɗayanta Allah zai rika zako wuya haka ya ce ga mu haka masu tauhidi bai shirar ibuna can kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ce sai sannan mai kira ya kira sun mai yunadi ya ahalar tauhidi ya kuma buta tauhidi na biyu kenan sannan na uku ya ahalar tauhidi inna Allah qad afa ankum kaga lokacin da da gumaka da masu bautar su ake tsinuwa da alawar dai da tofin tsinuwa wa junansu yal'anu ba'dukum ba'da to shi ko Allah tsakaninsa da waɗanda suka kaɗe tashi suka ɗaya tashi kyakkyawar kalma da daɗa kalmar ya ce inna Allah qad afa ankum mala'ikan ne da ke kira zai ce Allah duk ya yafe mu ya yi rangwame gare ku sai kawai ban ji Allah ya rangwame sai a ga wasu mutane sun tashi sun ci kwanan juna wannan na bin wannan bashi a duniya bai yabe mashi ba wannan ya ci mutuncin wannan a duniya bai yabe mashi ba amma ba duk ahalar tauhidi ne duk mabuta tauhidi ne sannan za su rirriƙe juna su ci kwalar juna kowa na bidar wannan na bidar a saka mishi da haƙƙinsa sai Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sake wani kira ce ya ahalar tauhidi wal ya'budu ba'dukum an ba'd ya kuma abuta tauhidin da kuɗe da Allah sashen ku su yafe ma sashe duk mai haƙƙi ya zai ma ɗan uwansa wa alallahi thawabu ni ne mai biya ni ne mai biya ba haƙƙi kake ja ba to ya ma ɗan uwanka ni in biya ka ya ma ɗan uwanka ni in biya ka to kaga halin masu imani a lokacin da mushrikai su kan yal'anu ba'dukum ba'da eh saboda haka lokaci yayi ko eh dai aya ne نعم الحمد لله أنت لوكتي أكباب باكم وما واكم النار وما لكم من ناصرين كتشف آمن الهلوك الحمد لله الله يقول موافقة الله يسامن دايتي الفرما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله كبام لافيا جزم لافيا da gamawa lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya dukkan abin da lafiya za ta nema na alkhairi Allah ya ba mu da kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam marigayen mu Allah ya jaddada musu rahma iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu da shekanan mu da shekanan shekanan mu Allah ya jaddada musu rahma Allah ya hada su da sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ya hada mu da su gidan rahma Allah ya hada mu da su gidan rahma Allah ya hada mu da su gidan rahma farman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka ba kasan mu lafiya ka ba mu zaman lafiya a kasan mu ba mu zaman lafiya a Najeriya ba mu zaman lafiya a arewacin Najeriya ba mu zaman lafiya a arewacin Najeriya ba mu zaman lafiya a jihar Zamfara ubangiji Allah ya dauke mana wannan fitintinu Allah ka yaye mana wannan fitintinu Allah ka yaye mana wannan fitintinu halin da ƙauyukan mu da birane da dazuzzuka da garuruwa da hanyoyin mu suke ciki na tsoro da firgici ubangiji Allah dauke mana Allah ka kawo mana aminci ka kawo mana zaman lafiya ka kawo mana kwanciyar hankali kan musidna maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suke da hannu su ga sun tarwata ƙasar nan ubangiji Allah ka tafar da nufin su Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su duk waɗanda suke da manufar su ga sun tarwata ƙasar nan sun hana musulmi su zauna lafiya Allah ka san su Allah ka san su Allah ga ka ga su الله كاسنس الله كاسنس اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد من يجي الله كبار زمن لا فيها كبار كنشر هنكلي كبار زمن لا فيها كبار كنشر هنكلي يا أبن يجي لا يفوت أن مكي مرة كجربين لو أن مصيبه من يجي الله كيافي منا الله كيافي منا الله كيافي منا كيافي yaye mana Allah ka gafarta mana ka yaye mana ka yaye mana Allah ka gafarta mana ka yaye mana ka yaye mana alfarmu sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka karbi ibadun mu Allah ka karbi ibadun mu Allah ka karbi sadakokin mu duk wanda suke hidima ta addini ubangiji Allah ya karba duk wanda suke hidima ta al'umma ubangiji Allah ya karba alfarmu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam فاتحة مع صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الأول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين